أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا أكو وتر رمضان hijira ta manzon tsira manzon mahala annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da sha uku ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam a lissafi na coci wanda ta tsaya ta tsara ba tare da wani ilimi ba su da kansu sun faɗa babu wani dalili akan haka su ne suka zauna kawai suka ga abin da ya kamata su yanka sun ka yanka su da kansu suka faɗa to shekara ta 2024 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu tauba jiya mun tsaya a aya ta wato 91 zuwa aya ta 92 to amma ana rabar ina ganin waɗannan ayoyin gaba ɗaya kamata a sake maimaita su dangane su alal du'afa dan saboda suna haɗe ko da ba a tsawaita bayani ba akan tafarko din muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya amin Allah ya ce laysa 'ala du'afa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم
na'am idan muka duba akwai alkawali da muka yi kullun idan muna tafsiri za mu dan tsakaro cikin matsaloli na zamani na zakka ko ba haka ba to wannan saboda abin yana da muhimmanci sai wannan matsaloli sun kare gaba ɗaya kullum muna ɗiba kaɗan kaɗan da izinin Allah yanzu matsalar da za mu ɗauka nan ita ce annawaziru fil hawl annawazir matsaloli sababbi waɗanda suka shafi alhawl kewayowar shekara wasu ‘yan ana zancen zarka sai a ce almalu idha balagha nisaban wa hala alaihi alhawl ko ba ka ke fada wace da ta mafi to shi haulu din nan yanzu ana buƙatar a san mas'alolin da suka bijiro na zamani domin a tattauna kansu ba sai ba mun fahimta ba to shi ne malamai suka cewa shin wai misali i'tibaru i'tibaru zaka bil hawl shamsi shin ya halatta idan mutum zai lissafi lokacin da zai fitar da zakka ya yi lissafi na watanni irin waɗannan watanni na turawa ma'ana mutum ya ɗauki daga wata na ɗai na shekarar miladiyya zai amfani da shi zuwa wata na ɗaya ko ko zai yi aiki ne da wata na addinin musulunci kaga matsala ce wanda a can da za ka iske ba za a tattauna kan ba ko ba haka bane to amma yanzu saboda ma musamman turawan suke da karfin jujjuya duniya ta wasu ta wani bangaren fa amma ta bangaren makami da kere kere ta fuskar aƙida kuma musulmi ne ke juya duniya mu fahimci wannan da kyau an gane ko kuma sun yi ma kasashen mu mamaya yanzu hatta da ka samu a kasashen musulmai in ka tambayi musulmi dubu watan musulunci sai ka da yawa musulun shi ba wanda da ya gaba shi amma in ka tambayi na baturi za a yi samun shi na gudu kaji arma ya ce da gudu tun karfi yau su ba haka ba to yanzu ke da yaya sannan salari dinmu a kasashen mu da muke daukar salari ko mu ce salari ga mai jin faransai da me ake dauka da watannin su biya da watannin su galibin tsarin mu yanzu da watannin nasu ne kuma asalin su su ba ba na kristoci bane sunaye ne na arna na rumawa da sarkin rumawa ya shiga kiristanci sai watso ma kiristanci su ya kara an ka hada an ka hada banna da banna an ka cigaba da banna mun fahimta to shin ya halatta mutum ya amfani da wata na turawa a lokacin da zai fitar da zakka ko ko dai dole sai na shari'a musulunci za amfani da shi matsala ce wanda an tattauna akan ko ba haka ba to malamai sun tafi cewa dole dai tabbas tabbas mun san cewa sai shekara ta gewayo sannan ake fitar da zakka amma malamai suke cewa wato ba a samu fatawa ba mutum ya zo ya ba da fatawa cikin malamai ko a magabata ya ce ya halatta a yi amfani da watanni na mi na turawa babu domin asalan sai da allah ya bata aiki da dukkan kowane biyu watanni ya tabbatar da aiki da wata na musulunci sannan don saboda mu zamanto musulmi mustaqillina an gane ko an hisabi muna da namu lissafi wanda Allah ya bamu to in mun ka ajiye namu mun ka ce mu aiki da nasu an yi banna ko ba a yi ba an yi banna kuma nasu Allah ya nuna muna na bogi ne to yadda ba ka yadda a baka kuɗi na bogi haka kan ka yadda ka yi aiki da abu na bogi cikin addinin Allah haka ne ba ba haka ba to sai malamai suka kawo bayani suke cewa saboda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin ayoyi da dama kaga Allah ce yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ka gani suna tambaye ka game da sha'anin watanni to daga cikin da yasa sun kawo wata yana mai girma ya koma karami ko kuma kaza sai Allah ba da amsa kul ka ce hiya mawaqitu linnas ku bar zancen girman su da rashin girman su ba shi ne fi muhimmanci ba a'a ababe da su ake gane lokuta lokacin idda lokacin ciniki lokacin da zaka yi kusan ya bashi lokacin aikin haji lokacin watan ramadan to shi kenan sai ka cire nazar ka koma na batubi ina ka samu wannan mawaqitu linnas Allah ya ce na annas al'am dukkan musulmin duniya Allah ya dora musu da wannan sai dai wanda bai kafiri shi kenan can gari shi ta kaji don baka wani na ya ce to Allah bai ce qul hiya mawaqitu lil muslimin ba ba ka rabu ba to linnas Allah ya ce da ba dan ai Allah shi ya halice ce ga shari'a shi don baka bi bare bai hana ka zaman tuba wa Allah na fata ku ce kuma malam dalilin mu zai taimake mu don linnasi Allah ya ce tun da bai ce lil musulmi ne baki na har turawan su baro nasu su dawo su da wannan eh da karatun nan fa yanzu zamanin da sai an tattauna fa kuma Allah subhanahu wataala ce inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum kun gani na Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa watannin da su ne ake lissafi da su ake gane ashhurul hurum Allah bai ce ai amfani da zancen rana ba tauƙitu shamsi baya yi saboda shi na watan shi ne da shi ake gane ba farkon yini tun da wanda yawan mutane suna sa tsammanin sai safiya ta waye ake lissafa yi a musulunci a da magariba ta yi an gane ko yanzu kun ga yau muna wuce rana ke yau laraba ko laraba ba lissafin wata ba to idan aka sha ruwa muka yi buɗin baki alhamis ta shi shi yasa ran alhamis in muka yi sallar magriba sai mu ce mi daren juma'a dare ne na juma'a amma da yawan mutane sun san tsammani sai asuba ta yi a'a shi bature shi yake fara lissafi daga sha biyu na dare lissafin su kuma su tabbataccen lissafi ne shekara tana kwana 365 wata ta yi 364 sun da sun ce watan februari yana 28 wani lokaci ya 29 amma a musulunci a'a wata yana yin 30 ne ko 29 babu watan da ke yin kwana 30 da dai a musulunci ba mu yi 28 to don haka wannan tauƙiƙin shamsi babu shi wannan alkamari shi ne Allah sanar da mu shi ya sama hatta ku duba ku gani na ahalul jahiliya na laraba kun san laraba suna da watanni nasu da suke amfani da su Allah bai yadda a yi aiki da su ba sai ya soke su ma'ana ya bata aiki da su ya tabbatar da musulunci bayan wanga aya da ce inna iddatu shuhur sai ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru ko yadhillu bihi alladhina kafaru aw tajra yuhillunahu 'aman wa yuharrimuna يصومونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين an bata na jahiliya an bata na turawa na Allah ne da aikin shi don haka idan za ku lissafi zakka ku yi lidani da lissafi na watanni na musulunci dalili na gaba Allah ce huwa alladhi ja'ala lakum huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiya'an ko ba haka ba ko dhiya'an a kai da cikin qur'ana abin da bazina ba manta ba riwaya ta ibnu kathir wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adad as-sinina wal hisab kaga bayan yayi maganar rana da ta sace wal wato wal qamara qaddarnahu wal qamara nuran wa qaddarnahu manazila don bi daga cikin hikmomin li ta'lamu adad as-sinina wal nisa kaga shi ake lissafi ina fata an fahimci to da haka dai amfani da wancan taqwim na turawa bai halatta ba ina fata an fahimci domin wannan kuma zai sa wani zakka ba daga cikin dalilin da malamai suka bayar zai sa wani zakka ta yi lokacin ta yi rinka karuwa domin sana shekara ta musulunci tana da kwana 300 da wani abu waccan kuma tana da kwana 365 ta musulunci tana da sai ka rage kusan kwanaki guda goma sha nawa kenan tunda kowane wata na turawa na musulunci in ka ɗauka 29 ko 30-30 ka ɗauke su kwana 360 tunda 330 so sha biyu so 360 ana ramba 30-30 gida goma 300 30-30 gida biyu 60-360 ba ba haka da bane to da haka ko da duk watannin musulunci sun yi 30-30 kwana 360 shekara za ta yi shiga kwana 360 daidai to kaga na turawa fa na turawa to in ba ka ɗauki wasu watanni misali ka ce wata shida sun yi 30-30 wata shida sun yi 29-9 sai ka rage kwanaki shida sai dawo kwana 354 to ta turawa ita ko kullum sai ta yi 364-365 kaga ko da ake shekara 10-20-30 wata shekara ta shiga ciki na fata da fahimta ta da haka amfani da ita bai dace ba kuma wannan yana daga cikin kwaikwayo da kafirai kaga sai su dauke muna wato tsarin musulunci kuma jinkirta zakka babu wani dalili na shari'a ka san Allah bai yarda da shi ba kuma in kan mutu wallahi ka san ka ce ka mutu ka bar zakka ka ce wai a hidda ba zakka wallahi ba su yi suwa akwai wuya wallahi ko ka bar takarda yanzu sai sai an yi takka ce ya ce ya bar da wasiya to gashi ya ce zakka bai fitar ba a fitar mishi wallahi kare ka ta kare eh ba su yadda sai dai in Allah ya baka waɗansu yadda waɗansu yadda su abin nan su ɗan tausaya amma dai na san akwai wahala wannan zamani da mutane suke buƙatar kuɗi kwarai kamar su sabta wallahi ba gama yadda a hidda maka zakka sai dai ka ce gaba Allah ka shaka shi wani sai a ce to ai ai na can tsakanin wuta da aljanna sai ce sai an bada kuɗin sai mun hinda zakkan da a yi aljanna da shi kina can tsakanin aljanna da sai a ce to ko da ba mala'iku a yau nan wanga bangaren da shi ba mu ba su ba haka ba fitina fitina ta dukiya Allah kai mu sani eh to dan haka dai wannan shi abin da ake nufin da as-sana ash-shamsiyya sun ka ce hiya ibaratun an dawratu ash-shamsi hawla al-ard ke wayar da kasa take yi ma wato rana take yi ma kasa a shekara cikin kwana 360 wa tanqasimu as-sana tab'an lidhalika ila fusulil arba'a dama ana raba shekara ta abin nan ta turawa ko mu ce ta abin nan ta shamsiyya wato sha biyu abin nan gida hudu kenan bangare hudu ko mataki hudu ko yanayi hudu as-sayf shine lokacin zafi ash-shita shine lokacin sanyi ko hunturu liila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf ar-rabi' shine lokacin kaka ko ba haka da bane shi kuma al-kharif ko ko a ce lokacin da ake noma ar-rabi lokacin noma al-kharif lokacin kaka haka ne zaka fassara su da Hausa shi yasa da yazo cikin hadisi 70 kharifan wanda ce cikin da kharifan a a ai kaka ake nufi lokacin kaka a a ba shekara yake nufi saboda daga kharif zuwa kharif wata 12 ne baka fahimta ba sai ka koma wajen ba ina fata an fahimce ni kenan sana shamsiya tana da kwana 365 kamar yadda muka yi bayani ko 364 wannan kuma tsari ne wanda turawa suka kawo don haka ba tsari bane wanda ya kamata musulmi su dogara a gare ku a kansa don saboda fitar da zakka Allah ya gane da mu to wannan ita ce matsalar da za mu samu mu faɗa wani abu akan ta insha Allah ta'ala aramu mu sake mai ta aya mu cikin tafsiri laysa ala du'afa laysa ala du'afa wala ala al-marada نصحوا غفور رحيم
na'am Allah subhanahu wa ta'ala da yace laisa 'ala du'afa ba wani abu akan masu rauni je mun yi bayani a cikin jalalin yadda ya fassara ɗaiɗaikun kalimomi ba sai mun sake maimaitawa ba amma nan menene alakar ayar da ayoyin da suka gabata ibnu ashur a gurguje yace isti'nafun bayani mun ka ce aka ce isti'nafun fara magana ne ko farkon magana an fara magana bayani don bayanin sashen abin da ya gabata ina fata an fahimce ni amma in yace isti'nafun ibtida'i fara magana ne amma kuma wannan maganar mai zaman kanta ce tana da alaka da abin da ya gabata amma mai zaman kanta ce ita ko wacce a'a tana da alaka da sashen abin da ya gabata ba za ta iya zama tuwa ita kadai ba shi yasa ake ce mata bayani ko da Hausa aka ce sai ka ƙara yin min bayani ka san akwai saura ko ba haka ba ya ce to su'alun muqaddar in kana son ka fahimci wannan aya za ka yi mata tambaya wanda za ka kaddara ta yansha'u wannan tambayar ta samo asali an tahwilil qu'udi anil ghazwi da Allah ya tsorata shine tahwil da ha babba ba tahwil ba da ha karami in an ka ce tahwil da ha karami juyar da abu an gane ko in an ka ce tahwil da haka da mai ruwa ya zan bayarwa thumma idza khawwalahu ni'matan minhu ay a'tahu khawwala yukhawwilu tahwila shi ko wancan hawwala yuhawwilu tahwilan jujju yadda abu shi ko hawwala yuhawwilu tahwilan ba da tsoro da tsoro ta wallahi in ba ka fahimci larabci da kyau ba to tun daga nan za ka yi balla wancan fassara aya ka yi balla in an kawo hadis sai ka yi balla in ka ɗauki littattafan malamai ka ce an yi balla kai kuma kai na ka yi balla Allah ya gane da mu to yace yansha'u an tahwilil qubudi anil ghazl saboda Allah ya tsoratar da mutane daga rashin fita daga wajen yaki wa ma tawajjaha ila al mukhallafina min al wa'id da abinda Allah ya fuskantar na bayani bai wato na tsoratarwa wato ga waɗanda ba su fita ba istifa'an li aqsamil mukhallafina dan Allah ya cika bayani akan mutanen da aka bari dukkan su na hukukan su min malumin da wanda ya cancanci a zarge shi wa ma'zurin da kuma wanda za a yi masa uzuri min al-a'rabi shin cikin larabawan kauye ne aw min ghairihim ko kowane su kaji alaka ko to amma nan malam yayi ya bar mutum shingu dan ya ce za a yi tambaya to ina tambaya take kaga in ka dauka sai ka rikici dole sai kana karatu littattafai na balaga yadda ake kaddara abu ma'ana da Allah ya bayanin ista'dalaka ulul qawli minhum ko ba kana bani lakin ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khayratu wa ulaika humul muflihun ba sai to sai jama'a su udhi ba yace wa ja'a al-mu'adhdhibuna min al-a'rab li yu'dhana lahum wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu sayusibu alladhina kafaru minhum azabun alim ko ba kana bari to su'alun muqaddar kamar wani zai tambayi Allah to ya Allah ma halul ma'zurin min ad-du'afa'i wal masakin wal marda to sai Allah ce laysa 'ala ad-du'afa'i wal marda wallahi sai da haka amma in ba haka za a yi ba akwai matsala ka ji su'alun muqaddar wanda kuma zai mai cikin littafin ibn ashur ni da cikin iya bincike na da ibn ashur da mai abdurrul masun fi ulumil kitabil maknun su ne suna yawan amfani da wannan usulu su ce su'alun muqaddar su'alun muqaddar to in ba sai da ake kaddar su'alin ba ai kaga akwai matsala to ai laysa ala du'afa ba wani abu akan marasa lafiya wala ala al marda ko ko waɗanda suke da rika du'afa masu rauni jam'i ne na ad-da'if wala ala al marda ko ko waɗanda suke cikin rashin lafiya ko suke da rashin lafiya wala ala alladina la yajiduna ma yunfiquna da waɗanda ba sa da abin da za su bayar domin Allah shi yayi masu kuɗi shi yayi talakawa wata rana mai kuɗi na iya zamantowa talaka talaka na iya zamantowa mai kuɗi wata rana kana da kuɗin amma ba ka da damar da zaka bayar da su domin sun yi maka nisa to Allah ya san uzurin kowa shi yasa yace wala ala alladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi in suka zo nan na sahu ba wai an ce ba su yi ba an gane ko nan na sahu ba shi ne kaje kai ma Allah nasiha ba nan ba zuwa ka kai ma Allah nasiha ba je mun yi bayanin wannan ko ba ka nan bane ko ko ka zo kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'azi kai amma ko da ka kai mai wa'azi caccake ina fata an fahimce ni eh abinda ake nufi idza nasahu lillahi wa rasuli ma'ana in su zaman da za su yi a gida ba su saba ma Allah ba su zaman to nan ma akwai abubuwan da ya kamata a ce sun yi ko baka fita ba akwai abin da zaka iya yi a gida in manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita ya bar Madina ana bukatar ai sallah madina ko babu in babu limami to wa za a bari kuma dai da sallah da ai sai ya dawo kaga ashe wanda ya tsaya ya ci gaba da bada sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yana bangaren musulunci ya yi ba sani ba mu fahimta ba waɗanda suka tsaya suna kiran sallah a ina fata an fahimce ni in ba masu kiran sauran sun sauran sun tafi waɗanda su ma suna nan gaban musulunci aiki shi yasa kada mu zamanto gidadawan mutane in wani na ba musulunci aiki can wani na ba musulunci aiki can sai kai kiyayya da shi a'a wanda yake ba musulunci aiki gabas Allah ya bashi nasara wanda yake ba musulunci aiki gabas yamma shi ma Allah ya bashi nasara na kudu Allah ya bashi nasara na arewa na sama na ƙasa duk da mutum da aljani har aljannu waɗanda ke ma Allah aiki su ma da Allah ya ba su nasara me yasa saboda in musulunci ya ci nasara mu ne muka ci nasara amma in ya zama tuwa ni aikin da nake ma musulunci ina tunanin a dole sai na karya ka to kenan yanzu kuma kaina nake ma aiki ko ko shedan nake ma aiki domin Allah bai ce musulmi su karya junan su ba su yi ma musulunci rauni wa atiiu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin kan ku kasance kamar kafirai wa la takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit فاصل القرآن فقه الخلاف وطلب سيئا سمد ماذا أيكرتكم ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل سكتي باب وللي في أكن المحسنين ما سكوت تاوى wasu daga cikin bala masu tattaura kan balaga suka ce to ai ya kamata a ce ma alal musiina ko ba kana bane waɗanda suka yi munana babu wani laifi da za a kama su da shi ma'ana wanda bai da laifi shine za a cewa an yafe masa ba za a kama shi ba ko ba haka ba amma wanda shi ya kyautata bai dace a ce ma alal muhsini da min sabil ba ma alal musiina waɗanda suka saba to Allah ba zai kama su tun da nan min sabil mu'akhadha ake nufi Allah ba zai kama su ba masani kuma fahimta ba amma malamai suke cewa a'a ma alal muhsinina di yadda ka kai wajen kyautatawa di yadda ka kai wajen bin Allah kana da matsaloli shi yasa dan an ce maka ma alal muhsinina min sabil ko da kana bin Allah kana ibada kana da waɗansu matsaloli a wajen Allah yana iya kiranka muhsin yana iya kiranka muzlim sannan kuma kakka rudu da aikinka domin ba a san yadda za a kare ba ko ba haka nan bane fa yasbiqu alaihi alkitab bil khawatim ya kamata kai hatara da haka kullun rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi Allah ya ce walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila annabi ba kai ko wallahi kullum ka roki sabati ma alal muhsinina min sabil waɗanda suka kyautata ma'ana babu laifi a kansu ko da suna da laifi Allah subhanahu wata'ala ya yafe musu ko ba haka ba sai wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jinkai idan muka duba cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil imam suyuti yace qala ibn al-faras wani malami da ake cewa ibn al-faras ba dan doki bane dan doki haifin shi istilahi ne yustadallu bihi ana kafa hujja da wannan aya ala anna qatil al-bahima wanda ya kashe dabba as-sa'ila ba as-sa'ila ba in an ce as-sa'ila da sinun an gane ko sa'ila yana nufin wadda ta yi tambaya ko kuma asa'ila abinda ke kwarara kamar ruwa yana zuba sala yasilu asailu alma'ilu abinda ke da alaka da ruwa to nan da yace as-sa'ila da sadu me yake nufi daga sala yasulu idza dafa'a in ya tunkuri ina fata an fahimci cikin fiqh za ka ansa daf'u sa'il tun kuɗe wanda ya kawo maka hari to wannan aya in ji imamu suyuki karkashin ta malamai sun ka fitar da mas'ala cewa anna qatil al-bahimati as-sa'ilati la yadmanuha wanda ya kashe dabba wanda ta kawo mai hari ba zai biya ta ba dabba kusa akwai dabbobin da suna da hatsari ko haka da kai shanun nan wani lokaci sai ga an samu su igiya kana zaune sai ka ji ta ce muka to ya kamata ka gama kanka to idan ta kawo ma hari ka kashe ta an gane ko ba wani lafi akan ka kuma yi ka a sa'ila ka riƙe dafu sa'ila in ka ji an faɗi cikin littafin fikihu tun kuɗe wanda ya kawo maka hari to me yasa aka yi wannan istinbatin tun da ba a zancen dabba ba ko ba ka da bari ina zancen dabba shi ke a nan cikin wannan aya laysa ala du'afa wala ala al marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma ala al muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim ina zancen dabba babu kaga dole wani lokacin abun kana bukatar ka tsaya kai tunani ko ka tambayi malamai in baka gane ba ko ka tambayi dalibai yan uwanka ayi muzakara don bai yiwa ka ce ka san komai mun gane wannan nan dalilin da yasa aka fitar da wannan ma alal muhsinin min sabil saboda kariyar kanka ihsani ne ka kare kanka ba mutum ba dabba ba ko mutum ya kawo ma hari ka kare kanka ai an yarda da shi ko to shi yasa aka ce ma alal muhsinin min sabil da haka idan dabba ka kawo ma hari ka kare kanka anta muhsinun wa lasta bi dhalim la alayka sabil mun gane wannan to Allah ya kyauta wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wata'ala mai gafara ne Allah subhanahu wata'ala kuma mai jinkai ne sai Allah ce wala alal ladina ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيد من الدم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
Allah subhanahu wa ta'ala ce wala ala alladhina idza ma atauka nan wala ala kaga ai atafina alwawu harful atfi ko sannan waga ba wawul istinafi bace to kenan meye alaka wannan aya da ayar da ta gabata ko ayoyi da suka gabata mun fassara da kun kalmomi a jiya game da wanda shafi wannan aya a cikin jalalaini ibnu ashur yace atfun ala du'afa wal marda domin an ce laisa ala du'afa wala ala al marda ko ba haka nan bane wala ala alladhina la yajiduna kuma wala ala alladhina idza ma atawka litahmilahum suma laysa alaihim harajun idza nasaku lillahi wa rasulihi ba sai gomu fita ba kaga munasaba ta bayyana ba a bukatar dole sai an yi dokun bayani to wannan ayar idan muka zo wajen asbabun nuzul idan muka diba cikin al-isti'ab fi bayanin asbab sakankanin waɗannan ayoyin da laysa ala du'afa'i wala ala al-marda da kuma wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna aya wannan ta laysa ala du'afa sun kawo mata asbabun nuzul wato guda hudu ina fata an fulci sababun nuzul guda hudu suka kawo amma dukkan su babu wanda ya inganta sun kawo sababin nuzul daga sayyid zaid bin sabit radiyallahu anhu ina fata an fahimce ni sun kawo asar daga gare shi sannan kuma sun kawo asar daga qatada qatada yake cewa nazalat fi a'id ibn amr wa fi ghayrihi to cewa ta sabta ga wani yana bukatar sai an tantance ingancin wannan sannan akwai asar na abdullahi bin mas'ud ay abdullahi bin abbas radiyallahu anhu da yace laysa ala du'afa wala ala al-madda ila qawlihi la yajiduna ma yunfiqun wa dhalika anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an-nasa an yanba'ithu ghazina ma'ahu manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umurci mutane kenan su fita yanba'ithu su fita wajen gazina masu zuwa wajen yaƙi ba a hutare da shi faja'atu isabatun min ashabihi sai wata jama'a daga cikin jama'a shi ta zo fihim abdullahi bin mughaffal al-muzani fa qala ya rasulullah ihmilna fa qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi ma ajidu ma ahmilukum alayhi wannan afarkin bai inganta cewa ya inganta a matsayin sababin nuzul bai inganta ba amma Allah ya dauki nauyi gare su wannan tabbas Allah ya dauki sannan akwai asar na mujahid yace nazalat fil munafiqina wannan aya ta sauka akan munafikai babu matsala cewa mujahid ya faɗi wannan magana asar kin bai inganta ba amma tabbas suratul tauba galibi tana magana kan wa kan munafikai na fata mu ce amma kuma tunda an ce ma alal muhsinin min sabil kuma ana ce musu munafiqai a'a sai dai a ce da ayoyin da suka gabace ta sun sauka kan munafikai sai aka cike da bayani akan waɗanda ba su da laifi dole sai mu zama tumuna irin wannan ba ba haka ba to da haka waɗannan asar guda hudu da aka kawo dukkan su asar na zai bin sabir ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idja a a'man fa qala kaifa bi ya rasulullah wa ana a'ma fa nazalat laysa ala du'afa kinan wani makaho ne yazo ce to ni ya hali na sai aka ce ayat ta sauka wannan shi ma asar kin bai inganta ba amma Allah ya san da uzurin makafi ko da makafu makahu ya zo ya faɗi uzurinsa ko bai faɗa وقع آية كما ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون سنكاو آثار نا أسباب النزول بلا شدة نفرقو لك عبد الله بن عباس an gane ko sun ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane su fita shi ma wannan kamar cikin wancan suka dauko shi wannan bai inganta an gane ko akwai kuma asar na Abdulrahman as-Sulami an gane ko wanda suka kawo to shi wannan ya inganta na cewa daga irbad bin sariya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam an gane ko shi irbad bin sariya yake cewa wa huwa man nazala fihi wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi fasallamna yace sai mun kai manzan Allah sallama sallama wa qulna ataina kazairina mun zo maka masu ziyara wa aidina ma kuma su ziyarta tunda a ko kuma masu komawa wa muktabisina kuma masu neman ilimi ina fata an fahimci fa qala ibad sallallahu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah sai faɗi wannan to cewa wannan asar ya inganta na hadisi fa wa adana mau'izatan baligha tabbas haka ne amma cewa dalilin sabkar wannan ayar zuwan su ibad bin sariya ne duk da yake afarkin ya inganta yana bukatar dalili dan kasancewar dalili ya inganta ba shi ke nuna shi ne sababin nuzulu kai tsaye ba ba sani ba mun fahimta ba yana yiwa ya inganta amma yana iya shiga ma'anarsa tana iya shiga karkashin ayar amma ba shi ne sababin nuzulu ba bari in baka misali don ka gane suratul buruj والسماء ذات البروج واليوم الموعود كما هذا بني با انا كاو قتل اصحاب الاخدود با النار ذات الوقود ولسه تسبب النزول كتبي واجي ما سبب النزول كتبي wannan abin lokacin da ya faru tun zamanin bani isra'ila to lokacin nan maza alƙur'anin bai sauka ba to ya za a yi wannan kissa ta zama toci shi sababin nuzu ba ita bace sababin nuzu amma wannan kissar tana shiga karkashin wannan ma'anar wannan aya kissar ta yi kamanceceniya su ne ba su bari sun yi kamanceceniya ana yin fassarawa da ita amma ka a yanke zarce in ba manzo da ya ce fassarar wannan ayar ba ita ce wannan kissar mun gane da kyau to da haka asarkin da aka kawo wannan ya inganta na shi arbab bin sariya amma cewa shi ne sababin nuzul wanda yana bukatar dole sai an tabbatar da shi sannan akwai asar na abdullahi bin abbas da yake cewa wato nazarat hadhihi al-aya wa ayyuhum tafidu min ad-dam fi ma'qil bil yasa da sauransu wannan malamai sun ce ma mawdu'i bai ma inganta ba ko ta fuskar sanadi yanzu ko zaka ji wani ya to ma ya kawo shi sannan kuma akwai asar na abdullahi bin abbas radiyallahu anhu da yace waɗansu mutane sun zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko suna kiran shi suna tambaye shi yas'alunahu al-himlan suna tambaye shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke su li yakhruju ma'ahu ila tabuka fa qala lahum ma ajidu ma ahmilukum alayhi sun ka kawo daga cikin waɗannan mutane akwai abdullahi bin mughaffal al-muzali akwai wane ne akwai abu laila abdurrahman bin ka'ab akwai wane ne akwai wane ne wannan asarkin mawdu'u ne bai inganta ba kakka kawo shi kace abin nan akwai kuma asar na muhammad bin ka'ab al-qurazi shi kuma ya kawo shi da an kace wala alal ladina idza ma atauka li tahmilahum yace qalahum sab'atu nafarin mutum bakwai ne sai da aka kawo su kaga ya kebance waɗannan mutum bakwai ko shi ma an kace da'ifun jiddan bai inganta abu na karshe asar na karshe wanda suka kawo shine wato asar na abdullahi bin amr bin auf al-muzali an gane ko wajen wala ala alladhina idza ma atawka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam hazanan alla yajidu ma yunfiqun suka ce shi wannan abdullahi bin amr bin auf al-muzali an abihi an jaddihi qala wallahi inni la ahadun nafari alladhina anzala Allah fihim wala ala alladhina yace shi daga cikin su to asarkin bai inganta ba ba ba kaɗan bane amma dai tabbas mun san waɗannan mutane na gari ne tunda Allah ce ya ɗauke musu nauyi mun tabbatar da mutane ne na gari amma waɗanda asarkin duka zaka ji waɗansu suna kawo su amma ba tare da sun tabbatar da ingancin su ba da haka waɗanda asar guda shida wanga ɗai na irbad bin sariya ɗai ya inganta shi kuma ya inganta a matsayin asar ingantacce amma abin da ya saura alaka shi da cewa shine sababun nuzul wanda kuma ana buƙatar shi ku sai an tabbatar da shi mun gane da kyau kawo Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala ala alladhina idza ma atauka ba wani laifi akan waɗanda idan suka zo maka ko ba haka dan bane li tahmilahum dan ka dauke su ko ba haka dan bane to anan ita ce wannan qira'a ta wannan ita ce qira'a ta abin nan ingantatta mu ce qira'a mutawatir akwai qira'a wala ala alladhina idza ma atauka linahmilahum to kaga ga qira'a ce shadda kuma akwai iskali don li nahmilahum Allah ya dauke su ko haka da bane to yanzu ana cewa Allah ya dauki mutum to kuma li tahmilahum kai annabi ka dauke su na kuma annabi shi kadai na iya dauka waɗannan mutane to yanzu kaga zamu yi da ummat qira'a ko mutawatir ko shadda akwai matsala kaga dole sai ka koma li tahmilahum ka dauke su ma'ana idan kana da kayan da za a dauka duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi raƙumi ya hau ya je wajen yaƙi wa ya ɗauke shi manzo ya ɗauke shi ko da sallallahu alaihi wasallam ko da ba bisa raƙumin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafi ba to na da nufin litahmilahum ka ba su raƙumin su hau ba dole ba sai sun hau tare da kai duk da yake na yiwa ya ɗauki wani bayan bayan a saman raƙumin sa kutubi ake cewa da Hausa ko ba haka ba to linahmilahum kuma qira'a ce shadda mu ɗauke su to shi Allah yana ɗaukar mutane a'a nan Allah shi ya ba manzonsa umarni aje a yi yaƙi shi ya ba umarni manzonsa sallallahu alaihi wasallam dama aje a yi a nemi taimako don aje a yi yaƙi to idan musulmi suka kawo aka ɗauke su don wa aka ɗauke su don Allah aka ɗauke su kidan Allah ne ya ɗauke su al-isnad fil af'al sai kai hatta wani na ita to shi wannan fasara bai ma da ita ba ko ba kana bane ko sai akwai wanda da tsaurin kai musamman ko in ce tsaurin kai dan wani ba tsaurin kai shi gane ba ba ba kana bane mai kunnan kashi sai a ce alqur'ani ba yayi amfani da wani Allah ya ce wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhur Allah ce shi ya dauke su cikin teku to Allah ne ya dauke su a kuma can ya ce hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn annabi nuhu ya dauke su ko Allah ne ya dauke su ai Allah shi ya bada ilimin shi ya bada dama shi ya halitta kayan ko ba haka ba sannan shi ya bada umarnin aka yi da bai so su gaba da ba za su gaba sannan jirgin ya tarwa ba za su tafi sai da izinin wa sai da izinin Allah ta jiri bi a ayunina na fata ku ce sai Allah ya bata izini iskan da yake tafiya ya kai da kawo wa yake bada izinin ya tafi ya kai garo Allah subhanahu wataala wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskinu ar-riha fa yadhlalna rawakiba ala dhahrihi inda fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur da haka babu matsala ciki li tahmilahum annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke su dama da izinin Allah bai dauka raqumin ma ko ko dokin ba zai dauke su ba sai da izinin Allah tafiyar sai da izinin Allah in an ce li nahmilahum Allah ya dauke su ko ba haka nan bane wa laqad karramna bani adama sai ce ni wa hamalnahum fil barri wal bahri Allah ce shi ya dauke su ma'ana shi ya ba su ilimin kuma ya yarda da tafiyar cikin jirgin ruwan kuma ta yi tafiya wani sai da haka قلت لا أجد ما أحملكم عليه سيكتشي كيف باكر أبن ذاك دوكيس ولا آية تنادى وتنو أكا وجل تفسير تدكما أبن أكتر وجل إعراب domin idan muka duba da ya ce kulta la ajidu ma ahmilukum alayhi wato malaman da suke irabin alqur'ani sun tattauna akan irabin kulta a wannan wuri shin da an ka kawo idza shartiyya ce to shi ko sharadi yana buƙatar bi yana buƙatar jawabi ko ba haka nan bane to kaga ko ai sai an kaddara wannan jawabi shi yasa wadansu malamai suka ce wato wala ala alladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi shi qulta an gane ko shi ne jawabi in sun zo maka sai ka ce musu shikenan duk da yake idza tana nufin gaba qulta fi'li madina ko ba haka nan bane yana nufin mustaqbal idan sun zo ga abin da zaka ga musu ina ina fata ku ce idza ja'aka almunafiquna qalu bai ce yaquluna ba shi yasa suka ce nan jawabi ne na idza wannan suka ce malaman nahwu suka ce cewa a'a jawabi na idza shine tawallau shi kulta yana iya zaman tuwa matsayin hali wala ala alladhina idza ma atauka wal halu qulta lahum la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallau shine jawabi na idza wa aynuhum tafidu min ad-dam kaga dole sai ka koma ka san wata magana wadda malamai suka zo da ita ina fata an fahimce mu sannan kuma waɗansu sun tafi cewa wato tawallan wa a'yuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun za su kuma suna bakin ciki an gane ko tawallau za su juya su bada baya wa a'yunuhum tafidu min ad-dam wato idon su suna zubar da hawaye saboda bakin ciki ba su samu abin da su taimaka ma addini ba ko ba ka bane hazanan Allah yajidu ma yunfiqun shi hazanan sun kace maf'ulun li ajlihi don saboda bakin ciki ina fata an fahimce ni dan saboda bakin ciki tafidu a ayyuhum min ad-dami hazanan suna jin bakin ciki shi yasa suka yi suka zubar da hawaye maf'ulun li ajlihi na tafidu wanda suka ce malamai suka ce a'a shi hazanan matsayin hali yake ma'ana suna cikin halin bakin ciki to matsalar ido suke hawaye kuma kai an ce kana bakin ciki ya kamata a ce kai kana hawaye kuma kana bakin ciki domin a nahau shi hali yana koma ne ga wanda ya aikata shi جاء محمد راكبا بيوا انت جاء ابراهيم محمد راكبا كما راكبا يا زمان تو شيني حالي na wancan ma'ana sahibul hali shike dauka hal to amma ido kuma ba su ne mutum ba sashi ne na dan adam sai aka ce babu matsala ana iya samu su hali saboda ni saboda tunda idon ka utliqa al-juz'u wa urida bihi al-kull tafidu a'yunuhum kuma kana bani an gane ko idanun su suna zubar da hawaye bakin cikin ya shafi dan adam gaba daya to hazanan wannan mutumin mai kukan yana yin bakin ciki dole sai ka gane taujihin da malamin da su kawo ina fata an fahimce wasu kuma malamai suka ce a'a shi hazanan mansubi na alal masdariya ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا يحزنون حزنا ألا يجدوا ما ينفقون dole sai da haka saboda qur'anin da larabci ya sauka in ka ga wata kalma da nasaba da rafa'a ba a yi irabin take ba qur'ani bace Allah ya gani da mu za su juya suna bakin ciki Allah ya jibu ma yunfiqun ba su samu abin da za su taimakawa ba dan haka suna buƙatar su taimaka Allah bai ba su ba irin wannan sai kai fatan zuwa gaba Allah ya baka ko ba ka da bari in aka zo yau baka da sai ka ce Allah ya bani ni ma in taimaka kuma ka ce Allah ya baka zuciyar taimakawa don sai ka samu shi dan ke zuwa sai shahada wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون دي إنك نوكي القول سي الله يباكا سي الله كاولو كتب وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها وما كان مري أما تزو إلى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا don haka ka yi fatan Allah ya baka kuma Allah ya baka ikon gabatarwa kuma Allah ya tabbatar da kai akan gabatarwa hasi in ka koma ga Allah Allah ya taimake mu na'am malam muji aya ta gaba inna masabilu ala alladhina yasta'dinuna inna masabilu ala alladhina yasta'dinunaka wa hum aghniya radu bi an yakunu ma'al khawa وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون نعم كما يدى أسلوب ميسابة زام فار فسر ɗaiɗaikun kalimomi sannan mu zo zuwa ga asbabun nuzul mu zo zuwa ga almunasaba haka muke tafiya ko kuma wani lokacin bayan mun fassara kalmomi mu fara da almunasaba sannan mu je zuwa ga asbabun nuzul in akwai su daga baya kuma sai mu ci gaba da sauran bayanai na Allah ya ce innamas sabilu in ka diba cikin wannan tafsiri na jalalai ya ce innamas sabilu shi laifi na as-sabilu ana nufin laifi as-sabilu na laifi ake nufi hanya wadda za a kama mutum da ita da laifi shi yasa kaka ga kullum ka ji sabilu cikin qur'ani ka ce a nan sabilu hanya ake nufi a ba ba kullum haka ake nufi na fata an fice ni wa min ahli kitabi man in ta'manhu bi qintarin يؤديه إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل أي باب ولي في أكم المنزل تشونون بابا يهودي بشين يبدأ في أنا ina fata ana fahimta ta shi yasa kalima tana da ma'ana kuma kalima ta sabil an gane ko a larabci muzakkar ne wa mu'annas a larabci akwai kalmar da kana iya cewa hadha sabil hadha sabil ko hadhihi sabil duk ya inganta ko ba ka bane ka san dan jami'a in bai ga tabun ba kace ha zihi sabil sai ce kai wancan balla ce shi ba ba haka ba akwai kalimatu tuzakkar wa tu'annu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah qur'ani yace hadhihi bai ce hada ba na fata ku ce a cikin araf kuma yace wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila wa in yaraw sabila baghi yattakhiduhu sabila bai ce yattakhiduha ba kaga da wanda yayi tafkiri wanda ya ta'disi duka yayi larabcin qur'ani da haka kai hatta akwai masu jiran ka tabka banna su kamuka to innama sabilu shi laifin nan yana nan kamu alal ladina akan waɗanda yasta'dinunaka waɗanda suke neman izinin ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi takhallufi game da su yi zaman su sun nemi izini amma don su yi zaman su kawai ba su da izini Allah ya ce wa hum aghniya suna da wadata su mawadata ne ma'ana suna da hali kaga mai hali ai yana iya hawa saman doki ko ko rakumi ko kuma yana iya bada rakuminsa to shi ya ki zuwa kuma ya hada rakumi ke lallafi no gari shi biyu ya ki in jahilu bi amwalikum ko ya ki in bi anfusikum shi yasa an kazo lahira biyu za a yi tambaya in kana malami ko ba haka ba kuma kana mai kuɗi ya kazo kiyama hisabi biyu za a yi biyu da na da na malamtaka da na ilimi da na ni da na kuɗi don haka wallahi malamai ku taimaka ma addini ku da ku ha yau sahabbai bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai malaman da sun kwace sahabbai to waye taimaka ma addini a wannan lokaci masu mawadata daga cikin su dan haka zan ce kace kana da ilimi kuma baka taimaka ma addini hisabin kuɗi za a bashi ba ana kare da ilimin kuma ya wuce ba sani kuma fahimta ba kuma wannan wallahi ba da wani nike ba kan wani sa tsammanin an kawo wani labarin wani ko wani ko wani a'a nan ana zancen aya ce take zancen abin da Allah ya na fata kun ji dan haka ka taimaka ma addini in Allah ya baka baiwa goma to duk da baiwan nan goma ya kamata ka taimaka ma addini ko gudun ikon ka wanda Allah ba shi baiwa uku to da baiwa uku za a masa hisabi wanda an ka ba shi biyu da biyu za a masa hisabi da haka ƙarya na kai ka rike wancan ka ce a ku kirici ma mutane wa amshi kuma ma da zaka na kuma Allah ya ce ai ta basuwa kai kuma a daga kana basuwa kaga ka kashe addini a fakaice domin da mutane suna ganin kai ka yi imani da abin ka yadda da shi kasa dukiyarka su ma sai su sa amma kai kana da kuma an san kana da kaki sa kuma kace Allah ya ce waɗanda ba su bayar ba suna da kaza suna da kaza to kai tana kai wallazi da yake dukkan zahaba wal fiddata wala yafquna fi sabilillah kai tana kai Allah ya kyauta وهم أغنياء آمين سنة موداتا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف سن يدس زورا تاري دماتا ستنبئي كاسن إذن ما تكتنا سنترينا كبريك زمان جدا زي لك ما تكتنا جواباك زمان جدا والله رئيه kakka rinka bata lokaci da kayi kwana biyu awa arba'in da takwas cikin gida yanzu kuna tashi yanzu da Allah ta kuma mutane da can suna neman abinci da suka ci ka zo ka zama ne cikin gida wallahi tana rena ka shi yasa ka rinka bane har tana dan marmarin ka sai ka dan mata lokaci to amma su radu bi an yakunu ma al-khawari sun yarda su tambaye su zauna tare da mata da yaya a bar addini ya lalace shi yasa kullu kake kokarin taimaka ma addini sai a ce to wai kai baka hutawa bane yau idan muka bar addinin aka cutar da shi aka ruguza addinin jahilci ya mamaye al'umma wani irin bala'i ne da shigo muna ba barin kin taimaka ma addini shine bala'in idan ba a wa'azi ana waye ma al'umma kai waɗannan makiyan suna da kuɗaɗe suna da hanyoyin batar da al'umma ana ƙoƙarin a sadaukar da kai don a taimaki addini kana ganin kamar ba wani aiki ne ake yi ba sai da bala'in ya kawo bakin kofar gidanka sannan ka ce ya kamata a tashi a taimaka ma addini wace irin magana ce wannan radu bi an yakunu ma al khawalif amin sun yadda su zauna tare da mata su lalace su tambale da kuma kananan yara wa taba Allahu ala qulubihim sai Allah ya yumke zukatan su Allah ya rufe zukatan su fa hum la ya'lamun su ba su da sani nan in ka ga dama sai ka ce khudifa al maf'ul ikhtisaran ko ka ce khudifa al maf'ul ikhtisaran mai don hankalin ka bayani ne malamai na son ka ji shi don in ka ji shi wata rana ka gane shi da kyau khudifa al maf'ul in an ce an shafe maf'uli in an ka ce iktisaran daban don takaitawa iktisaran daban to iktisaran an shafe shi saboda za a kaddara shi in an yi niyya shine ikhtisaran don takaitawa kenan wa taba Allahu ala qulubihim fa hum la ya'lamun ba su da sanin halakar da suke cikin ta an gane ko amma in ka ce hudifal maf'ulu ikhtisaran ma'ana fi'ilin bai da bukatan maf'uli kwata-kwata nan wa qaba Allahu ala qulubihim ana lahum fa hum la ya'lamun ay hum ghayru alimin su ba mutane ne ba su sani ba kamar inda Allah ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna ba sunan la alladhina ya'lamuna shay'an ba mm, hal yastawi alalimuna wa ghayru alalimin la yastawun to kullum ka rike in ka ji ikhtisaran akwai abin da ake nufi in ka ji ikhtisaran akwai abin da ake nufi da shi fahum la ya'lamun Allah subhanahu wa ta'ala abin ya yunke zukatansu ba su da sani shikenan azaba ce babba kun san idan mutum bai da lafiya amma sai san bai da lafiya akwai sauki ko babu to mutumin da bai da lafiya ko bai da bai da lafiya ba to babu sauki to haka suke aba Allahu ala qulubihim ga rashin lafiya fa amma fahum la ya'lamun kuma busani ba karshen azaba ke kana cikin cuta da bala'i kuma baka ganin cewa kana cikin bala'i Allah kai mu tsari ina fata an furce to masu har da alqur'ani na san al'ummi suna kewaye da mu innamas sabilu Allah mai nagara guda biyu da cikin alqur'ani innamas sabilu ala alladhina yasta'dinunaka wa hum aghniya da innamas sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq a cikin suratul shura bakin su babu innamas sabilu in dai inna ma ne tare da asabilu cikin qur'ani guda biyu haka sun kace wanda ya samu kali shi kawo ba haka ba mu je aya ta gaba da lokaci ya zuwa ya ta dirko ne يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
na'am kafin mu fassara wannan aya waccan aya ta innamas sabilu alal ladina yasta'dinunaka wa hum aghniya tana da alaka da kore an kore ma masu imani nauyi ko ba haka da bane an ce laysa alal du'afa wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi to tunda an faɗe su waɗanda adda uzuri wani zai iya tambaya tambaya to su wane ne ba a karɓi uzurin su ba sai Allah ce innama sabilu ala alladhina yasta'dilunaka wa hum aghniya radu bi an yakunu ma al khawalif radu a cikin ilmu sarfin tabe asalin shi radiyu domin radiya ne fa'ila laqad radiya Allahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta ash-shajara to ina radiyu ya kamata a ce domin radiya fa'ila radiyu fa'ilu amma sai an ka ce radu saboda radiyu ne damma sai ta yi nauyi akan ni akan ya'un faqulatu damma ala ya fa sukkilat sai aka mata sukuni summa hudifat an gane ko sai an ka shafe ta ita ko waccan damma din summa intaqalat ila al-harf al-abin ma qabla ma qabla ya domin shi can radiyu kenan ya'un ita ke da damma ko ba haka ba sai an ka dauke damma ta ya'un saboda ta yi nauyi a kanta sai aka maida ta da dadun sai ta koma raduyu sannan kuma ita ko ya'un din tana da sukuni sai an ka yi iltiqa'u sakini domin wawun tana da sukuni ya'un tana da sukuni sai aka shafe ya'un sai koma radu bi an yakudu ma al-khawari wazanin shifa'u in ji malamin sunna mun gane wannan karatu bai yiwu sai an sai an bada hujja ko ba haka ba to da haka wannan ita ce alakar wannan aya sai Allah ce ya'tadiruna ilaykum idza raja'tum ilayhim mai jalalaini da ya kawo bayani kan wannan muna fassara kalmomin ɗaya bayan ɗaya yace ya'tadiruna ilaykum suna kan uzurin su zuwa gare ku fit takhallufi da bu su fita ba a wajen yaki ina fata ana fahimta to nan fi'ili mudari'i a su waɗanda an ce suna kan uzurinsu amma kuma ce in kun dawo to kuma ya kan biyu yana fin kuna ba da uzurinku ba ba haka nan bane fi'ili mubari'i me yake nunawa in nace aqulu ina nan ga faɗa to amma kuma sai aka ce ya atamiruna suna kai uzurinsu gare ku a yanzu amma idza raja'atum kuma in kun dawo yana yiwa a'a sai ka gane fi'ilul mudari yufidu al-hal والاستقبال فعلي مضارعي yana nufin yanzu da abin da zai zo gaba kina an ce ya atadiruna yana iya daukar suna nan gaba da uzurin a yanzu ko ko ya atadiruna zuwa gaba za su ba ku izini to wanda ma'ana ce yake dauka ana idza raja'tum ilayhim da an ce in kun dawo kina ku dawo ba mu kuma a a yanzu na kana iya ɗauka shi matsayin al-mudari li hikayatil hal domin an rage har sun bada uzuri to mu a yanzu sai mu ce li istihbaril hala mu yanzu za mu yi kallon gashi na suna mai suna kawo uzurin su ya'tadiruna ilaikum suna kai uzurin su ilaikum zuwa gare ku suwa su munafiqai kenan idza raja'tum ilaihim idan kuka koma zuwa gare su qul la ta'tadiru kace kada ku kawo uzuri an gane ko ya ce idan raja'atum ilaihim min al-ghazwi ko in ji cikin jalalai in kun ka dawo daga yaki qul lahum ka ce da su la ta'tadiru kada ku kawo uzuri lan nu'mina lakum ba za mu gaskata ku ba in tabi amana bihi yayi imani da shi imani na addini na rukunin musulunci amana lahu ya gaskata shi shi yasa za a ce amanar rasulu بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمن بالشيء يا قوم وانا تكن ركن الإيمان أما أنك تي آمن له ينا نفهم قسكتا to nan da yace qul la ta'tadiru sai ce mi lan nu'mina lakum ba za mu gaskanta ku ba dan munafiki ba wani annabi Allah bane bale a ce lan nu'mina bika ba sai ba mutunta ba yan uwa annabi su ya ce wa ma suka ce baban su wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina wa in kuntum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allah jahratan nan ba su nufi musulman annabi allah bane a'a su ba za su gaskata shi ba abinda duk ya roƙa allah zai yi mishi sai yayi musu wannan mun gane wannan shi yasa ta'addil huruf yana da muhimmanci ga dalibin ilimi kasar an yi tadmin ko ba a yi tadmin ba akwai niyama ko babu to Allah ya kyauta qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum ay nusaddiqakum kinan cikin jalalin yace kinan ba za mu gaskata ku ba qad nabba'ana Allah min akhbarikum Allah ya ba mu labari an gane ko Allah ya ba mu labari Allah ya sanar da mu min akhbarikum daga cikin labaran mu ina fata an fahimce ni ai akhbarana bi akhwalikum Allah ya ba mu labarin halayen ku wasa yara Allahu amalakum da sannu Allah zai ga aikin ku Allah bai ga aikin su haka akwai matsala ne sayara shin ru'uya ce basariya ko kalbiya ce ko kuma ilmiya ce kalbiya ita ce ce ma irfaniya an gane ko gani akwai abinda in an ka ce ka gani ba ana nufin ka gani da idon ka ba gani na basira na fata ku ce gani na ido gashi a ce ra'aituhu shi wannan ya ta'adda ila mafulin wahid akwai ru'ya qalbiyya ko kuma wasu kirata yaqiniyya wasu su kirata ma'anawiyya wasu su kirata ilmiyya wasu su kirata irfaniyya kaga in dukkan iske irfaniyya kace me ya fito don ana nufin da zuciyarka ko ba haka ba Allah ya ce ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam tara kayfa fa'ala rabbuka to bi ashabil fil mutum ne asabin fili ai an ce amur fili aka haife shi ko to ya ga wannan abin bai gani ba amma dauki wancan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'at ba ko da Allah da adawa ba shi nan Allah aka halaka da adawa baya nan ru'u ya ce kalbiya ko mi tsaurin ka ce ka da kalbiya ce wannan ina fata da kunta ta tunda ba film akwai ba ko film sai dai ka gani a film amma bai yiwa ka lokacin abin ya faru wa sayara Allahu amalakum na Allah zai bayyana sayuzhiru Allahu atimfi ba da cikin Allah bai gani ba don babu inda Allah baya gani la tuwarihi sama'un sama'a ko ba haka nan bane ba abin da yake koyo ga Allah inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' ina fata an fahimci ni to wa sayyara Allah amalakum da sannu Allah zai bayyana aikin ku wa rasuluhu da kuma manzon sa ko ba haka nan bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko zai gani annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai ga aikin su ma'ana yau da gobe za ta bayyana halin mutum shi yasa duk yadda mutum yake kokarin ya koye halinsa ya koye ɗabi'arsa yau da gobe za ta bayyana shi ko wani shi an gane ko za mu zo wannan aya don akwai bayanai tunda Allah ya faɗa ma kana Allahu li yazara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib ko yumayyiza al-khabitha min at-tayyib a qira'ati Hamza da Kisa'i da Yaqub da kuma wato Khalaf an gane ko sai Allah ya bayyana to wanda yana daga cikin bayyana wanda Allah yake yi domin cikin halayen ku yau da gobe za a gane mai gaskiya gakka da mu mutane ka ce kai kana da imani wala tu zakku anfusakum gakka da mu a ce kai kana da kokari cikin mutane gakka da mu da wannan yi aiki da shi wallahi makiyinka ma ya san in kana aiki kana aiki Allahu Akbar.
ba ba kana bane kuma makiyinka in kana mai gaskiya kuma wallahi na faɗa kai mai gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka amina ake kiran shi kuma sun fi kowa adawa da shi la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku da haka aiki ake bukata in kana aiki cikin al'umma ba sai ka ce kai kana kaza ko kana kaza ba Allahu Akbar.
aikin ka shi zai fassara mu da kai shi yasa babu bukatar yawan surutu shi na ya kashe kasashen afirka da kasashen larabawa Allahu Akbar.
a kama diskur tun sa ya hammare ce a sai a kwana amma tun da wakuli ba putin minti biyar ya kare bayani amma duniya tana tsoron shi kamar yadda mahmud gune bai ce wa sayyid na umar ya marra a umaran taksuhu burdatuhu wa zaitu udmun lahu wal kuhu ma'wahu yahtazzu kisra ala kursiyihi faraqan min ba'sihi wa mulukun rumi takshahu amma kullum sai mu cika mutane da surutu ba aiki da Allah kaka cika mutane da surutu ita aiki a gani sayar Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ها؟ ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلن ورسوله من ذلك ما زي أيكم كما زي قال كذا أبن بنتي ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة سنا أما يدكو زوا جماعة بوتين الغيب أبن دا يقوي غاب يغيب غيب المصدر لأصل إنسان الغائب كنا والشهادة دا أبن دا يكي بيني فينبئكم بما كنتم تعملون الله زي باكو labari abin da kuka kasance kuna aikatawa na alkhairi Allah ya baku labari na sharri Allah ya baku labari sannan kuma ya sakanka muku domin ba wai labarin kai za a baka ba kidayatun alil jaza walillahi ma fis samawati ma fil ardi liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna wannan aya akwai sauran bayani akan ta kuma lokaci yayi mana halinsa nan ya kamata mu dakanta sai gobe idan Allah ya kaddara muna cikin masu rayuwa insha Allah ta'ala abinda muka faɗa da mutum dai Allah shi ba mu lada wanda muka kusura Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh